إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba tara ga wata na rajab hijira shekara 441 wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara 2020 a inshallahu muna da cikin littafin wata ta imama da ƙwayen wallah yau za mu yi darasi na 40 daidai a wannan littafin wata ta imama da darasi na 40 za mu yi inshallah muna cikin babi na intizaru salatul mashaw ilaiha maganar fadala da ake samu na jiran sallah kuma da irin lada da ake samu a lokacin tahiya zuwa sallah mun ji dai hadisai kan jiran sallah bayan sallah na samun addu'ar mala'iku na Allah makafilla wa al'amur ham suna ma addu'a Allah gafarta ma Allah jikanka kuma da maganar kaman kana cikin sallah ne ladan da za ka samu wannan shi ne bayanai suka gabata kina yau insha Allah za mu tashi hadisi na ya ce wa haddasa ne a malik an al'ala bin abdurrahman bin yaqub عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمر الله به القضايا ويرفع به الدرجات إسباب الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط abinda yake wannan ruwaya abu huraira rajin anu ke bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam qal ya ce ala akhbirukum bima yamhu allah bil khataya wa yarfa bihi darajat kuna so kamar jan kuna so in ba ku labarin abinda yake kankare kurakurai ko laihuka kuma wa ya rafa bihi daraja kuma ba ku labarin abin da ake ɗaga mabawa darajoji kenan a wajen Allah abu ne mai kankare kurakurai kuma ya ɗaga ma darajoji a wajen Allah subhanahu wata'ala wani ababe ga su kamar haka ya ce isbabul wudu inda makare cika wanke guraben arwallah a lokacin da kake ƙi nan me ya kama magana makare lokacin wahala misali cikin sanyi ba ka son taɓa ruwa ba ka son jikinka ya taɓa ruwa ka dage haka nan ma ka sanyi ya hana ka cika wanke guraben arwala ka wanke su da kyau kulawa da wanke guraben arwala a cikin sanyi ko lokacin misali da kana jin dan barci-barci dai kana gaba ka taba ruwa ma a lokacin ne da jikinka baya so amma ka daure ka wanke gababuwan arwala da kyau wannan ba karaman lada bane ba abu ne mai ladan gaske mai kankare zunubai ya daga ma daraja a wajen Allah wa kasratul khuta ila al masajid da yawan taki zuwa masallaci ke nisan gwalgwadon nisan ka gwalgwadon ladanka don bayani ya tabbata wanda ya wuta daga gida zuwa masallaci din taki da ya yi za a kankare mai zunubai a bashi a daga mai daraja a bashi lada a daga a kankare mai zunubai kuma a daga mai daraja ko na taki da ka kenan abin da yawa ne balle idan wurin sallar kenan nesa ne sai ce maka kenan yawan taki ko yawan tako zuwa wurin ana masallaci wantizaru salati ba'da sala da jiran sallah kai wata sallah ka tsaya kana jiran wata kai sallah ka tsaya jiran wata sai ce fadalikun arribat na iya ishara game da waɗannan ababe da suka huce na yin arwalla cika guraben arwalla lokacin da jikinka iya ƙin ruwa da yawan taiko zuwa masallaci da jiran sallah bayan sallah duk wannan abu ne mai laɗi kamar da mace riba riba wanda san abin jihadi fi sabilillah wanda suke aka ce bakin iyaka ta bakan gaba masu jiran ko ta kwana sun yi kowa lada hatta a cikin jihadi fi sabilillah suna cikin masu lada mai yawan gaske yanzu sai kuma kare amma me da su zamara eh da su zamara wannan kenan wani babban garabasa ce wannan ayyukan da aka faɗi shi sa cikin wata ruwaya wadda mun taɓa kawata a nan ganin hadisin yana da fa'idodi a ciki za mu yi doshi duk da imam malik bai kashi ba imam turmuzi ya kawo hadisin wanda iya daga cikin wannan magana zan karanta hadisin wanda imam turmuzi ya roto da hadisin kuma yana kan yana da alaka da wannan magana hadisin gashi kamar yadda yake mun taɓa karanta ruwaya a nan hadisin mu'az na bin jabal kuma hadisi ne wanda yake sahihi cikin sanar tirmidhi mu'az bin jabal ke bada labarin cewa hutabisa bi hutabisa anna rasulul rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata qadatin an salatu subh hatta kidna nataraa ayna shams فخرج سريعا فطوب بسلام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مسافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء أني قمت من الليل فتوضعت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي قالها ثلاثة قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هم قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد صلوات وإسباب الوضوء في المكروهات قال ثم فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال صل وفي رواية إذا صليت قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت غفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فدرسوها ثم تعلموها abinda yake ruwayar ta mu'az bin jabal yana ba da labarin cewa hauta bisa anna rasulullah sallallahu wata rana an tsare mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai huto ba za ka gadatin wata sahiya ya an tsare shi an tsare su bi akan sallar asuba bai samu dan mutuwa ba muna jira hatta kidina na tara'a aina shams har kusan mu ga kaskon rana ya bullo kinan gari yayi haske kusan hudowar rana bai huto ba muna nan muna jira fa kharaja sari'an sai ya fito da gaugawa fa tuyu bi sada aka tada iqamar sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallar shi amma sallar wa tajawwaza fi salati ya sallar kwarai sallar yayi ta gajera ya ga ta sallar yayi ta gajera sallah dan da rana ta yi nisa ta kusa gudowa bayan ya ƙari ta sallama sallam da ya sallama da abu su ta yi daga murya ya ce alama safikun kama antum ku tsaya kowa tsayin da ke nan ƙari wani wuta ya ce yawon ala sallama ta kuma ke nan ƙari gaza ko lokaci gaza ya ce kowa tsaya inda yake alama safikun kama antum ku tsaya inda kuke sun manfatar ina kuma yin hutu ma na yi bayyana gare mu sun maƙari sai ke ce musu amma inni sa'uhaddithukum ma habasani ankum al-gada yace ku shurara zan ba ku labarin abin da ya tsare ni a wannan sahiya anni qumtu min al-layl yace na tashi cikin dare wani bangare na dare fatawadda'at nayi arwalla wa sallaitu ma qudira li na sallaci abin da Allah ya kaddara min sallata fa na'astu fi salati sai gengedi ya kama ni a cikin sallah a wannan gengedi fasta sakar sai gengedi ya yi wuni kenan ya zama barci kenan ya kuma barci fa'iza ana da rabbi tabaraka wa ta'ala a mulki ne a mulki ne kenan yanzu sai a cikin wannan barci nawa sai na ga Allah ubangiji da buwaya kenan ya ga Allah cikin mulki alhaƙido ne ce bai kallo bai ganuwa a wani amurki ne ce sai na ga allah ubangiji da buwa yawan kullum za mu rika kayan muje wurare duk abin da za a dangana ma allah kakka sawara shi a kanka irin naka irin naka wanda ka sani ne da suka mutu shirin musulun basir ko bi na allah daban ne amma duk abin da allah ya dangana ma kan shi ko mun zana ce siffar zama da wata siffa za mu haɗo shi yadda ya zo ba tare da bincike babu wannan kafiya yaya yake musan dai Allah bai daidai da komi yace sai ga Allah ubangiji da buwaya a wannan barci nawa fi ahsan sura naga Allah cikin mun kyawun sura faqal yace mun ya muhammad amurki yace ya kama ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam qultu labbaika rabbi nace ina mai amsa kira ya ubangiji qal sai yace mini fima yahtasimu lamalul a'la akan menene jama'a ta sama ɗauka ke tattaunawa kenan akan me mala'iku ke tattaunawa kenan a wannan zamani mala'iku suna cikin wani tattaunawa ta musamman ya ala tambaye shi akan menene waɗannan jama'a maɗaukakiya ke ta mala'iku akan me suke tattaunawa ya tambaye a nufsar salama allah tambaye shi ya ce ƙultu la'adari rabu ya ce ya ubangiji labar sani ba hidda mimta musu uku akan me mala'iku ke tattaunawa ko jama'a madaukakin suke tattaunawa ce ban sani bai Allah hidda musu uku yace fara'aitu wa da kafuhu baina katifayya sai naga Allah ya daura tahin shi akan ya daura tahin shi akan kawadata guda biyu hatta wajadtu barda anamidi bana tadayya har naji sanyin wannan tahi da aka daura ma bayana har naji sanyin a nono na kan nono na daga baya da har gabanar sanyin fatajalla li kulli shay wa arabta daga nan kuma duk abin da ban sani ba Allah ya bude mun komi yanzu kin ya ganin komi yanzu ai da mai tambaya ne bi sani ba abin daga ciki a wata irin tattaunawa ce wannan aljama'a kai ta malaku akan mai malaku tattaunawa yace ban sani ba to yanzu da aka mai haka yace sai komi ya bayyana daga nan komi naga komi kuma na san komi yace fatajalla li kulli shay wa arafat komi ya bayyana gare ni kuma na san menene yace faqal kuma Allah sai ya ce ya Muhammad qultu labbaika rabbi nace ya amsa amsa maka ya ubangiji qal sai ka saka tambaya ta tambayar da aka mai da bai sani ba yanzu abin da ya ga komai ko sai aka saka tambaye shi fi mai yaktasimu lamalul a'la akan mi jama'a madaukakiya ke tattaunawa yace qultu sai nace fil kafara yanzu kai ya sani kire mala'iku suna cikin tattauna mai muhimmancin gaske suna tattaunawa ne kan magana ta abin da yake kafarar zunubai qal sai ce mutu wa mahun to menene abin da yake kafarar zunuban aka tambaye shi qultu ya ce mishi mashayul aqdam lil jama'at wal julus fil masajid ba'da salawat wa isbaqul wudu'i fil makruhat na'am zan mai komi komi muna mishi sai dan tambaye ni menene suke gafarta kurakuran sai nace shine tahiyar digadigai tako tako zuwa sallar jama'a kinan zuwa taki zuwa masallaci wal julus fil masajid ba'da salawat da zama a masallaci bayan salloli jiran sallah kai wata kana jiran wuta wa isbagul wudu fil makruhat da cika wanke guraban arwala a lokacin da jiki baya san ruwa kenan waɗannan ababe da jeru su ne ababe da suke kafarar kurakurai na bayan Allah zama zuwa yawan taki zuwa masallaci zama jiran sallah da cika guraban arwala sun mafima kuma bayan wannan cikin me suke tattaunawa ya ce ita'amu ta'am magana ta ciyar da abinci walinul kalam da kyakkyawar magana a taga abokan zama wasalatu billail wan nasiya ayi ku yi da sallah cikin dare lokacin da mutane na barci an kasa lokacin da maza zo madina abdullahi musulama ke cewa ina cikin 'yan harko na zabura muka je muka iske manzo Allah hudu ba ta harko da amadi da shigo aya ko afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil layl nasniya zuwa kashe ko yace ku yi ku ya da salama tsakanin hudu ba harko da annabi a Madina ya tarka gaba da yau da sallama cikin musulunci kenan yau sallama alama ta taɓa musulmi yau sallama yace ku yau da sallama ku ciyar da abinci ku yi sallah cikin dare mutane na barci na mahimmancin tashi cikin tashi kyamun lail lokacin suhur lokacin mutane barci ya yauni ana ta shinkori lokacin Allah ke cigiya ina mai sallah ina mai addu'a ina mai bukata ku zo ina mai tuba Allah ya ciki dukkanin duniya Allah ya wani cigiyar in dare ya raba sun na karshe da shi lokacin da ya kowane daɗin barci ƙarya uku zuwa hudu zuwa biyar da aka ce lokaci wanda burci ya yau ne iya wahalar tashi shi ne suka ce barayi aka sata sata goma an ganta aka takwas ko tara an yi daga uku ne zuwa kare hudu barayi sun yi aiki a wani lokacin sun san lokacin dukkan karyawan ka kare ka lokacin kwanta dukkan kare shashayen ka kare hirgarin ka lokacin kwanta ka gari ka dawo kare uku nan zuwa kare biyar kan biyar an kare da lokacin da barci ya babba yin motsi tun lokaci shi lokacin Allah ciki yake ina mai ina mai tuba ina mai bukata ku zo duk daren duniya da ya wani cikiya to kai wani cikin bawa ya halaka a lokaci ya fuskanci Allah kware lokaci ne mai gara ba gaske yanzu da kenan anan yayi magana cikin abin da suke kafara kurakurai ciyar da abinci da magana sallah cikin dare mutane na barci sai wannan ruwa ta sal zuka annabi kenan Allah ya ce mishi kai tambaya wata ruwa cikin turmi zai ka ruwa ta bin Abbas sai ya ce mishi idza sallaita in kai sallah ya Muhammad nake za a koya maka addu'ar da ya kamata kai a cikin sallah Allah mai umarnin yace idan kai sallah ka ce Allahumma ya Allah inni as'aluka fi'l alkhairat Allah ina roƙonka aikata alkhairai na kai roƙon Allah ya taimaka maka ya baka ƙarfin gwiwa da aikata dukkan al'aiki alkhairi wa tarkal munkarat Allah ka taimake ni akan barin duk abin ki abin da ba su me yasa ba tsare ba an baka damar aikin alkhairi alkhairai an kare ka ga aikin da Allah bai so wa hubbul masaki da san talakawa eh Allah sama san talakawa kaga duka kaga duka kaga san talaka sai taimaka mishi eh san talakawa wa an taghfira li wa tarhamni Allah ka gafarta mini ka ji kaina wa idza aradta fitnata qaumin Allah idan kai so idan ka so ko idan ka nihi fitinar wasu mutane za ka fitina cikin kuma ko fitina kaga nan da nan kaga nan maka huce ma Allah fitina ba ta da kyau fitina ya Allah jarabe ku yace Allah idan ka yi niyyar jarraba wasu bayinka to ni Allah fatawaffani ghairu maftun Allah ka amshe da ina bada cikin fitina kada ka kare fitina ka amshe da ina bada cikin wannan fitina Allah as'aluka hubbak Allah ina roƙonka sanka Allah ina roƙonka ka so sanka Allah na so ina neman sanka Allah kenan Allah kenan ka so ni wa hubba man yuhibbuk Allah ka sa mun san kenan Allah ka sa mun in so ka kuma ka sa mun san wanda yake san ka wa hubba amalin yuqarribu la hubbik kuma Allah ka sa mun san dukkan aiki da yake kusanta bawa zuwa gare ka duk sa duk zaman duk sa samu san ka duk aikin da samu san ka Allah ka sa mun shi ka sa mun san shi wani tashi addu'a sai manzo Allah ya ce innahu haq inna haq wannan mulki ne na gaskiya ko addu'a ce ta gaskiya fadrusuwa ka karance ta ku kora da kai wannan da kenan ku karance ta sun muta'allama kuma ku karantar da wasu aiki gaji ku ka koya ka koya ma wasu ga addu'a da take Allahumma inni as'aluka fi'l khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafirli wa tarhamni وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك ألا تمكين أجهزة kenan wanda man taɓa haka ta haka raba ta takarda da jimawa ne ya shi karabewa ya kai uku ma yanzu dai muna cikin babi na fadala ta taki zuwa tako zuwa masallaci wanda yake so kuwa ya shiga cikin markaza tambaya ta cikin markaza ko ya bude markaza za a aika ta Allah nan gurbi ta markaza ta samun darasin da yake kenan muna magana kenan fadala ta jiran sallah da tahiyya zuwa masallaci zai kenan hadisin mu na karshe na Abu Huraira ya bar labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ala ukhbirukum bima yamhu Allah min khataaya kuna so in ba ku labarin abinda Allah ke goge kurakurai wa yarfa'u bihi darajat ay daga darajoji da wannan aiki ga su abinda yake haka nan isbabul wudu inda al-makari cika guraban wanke guraban arwala a lokacin da baka san taɓurwa kenan lokacin wahala wa kasratul khuta ila al-masajid da yawan tako ko yawan taki yawan tahiyya zuwa yawan takin ka zuwa masallaci wa intizaru salati ba'da salah da jiran sallah kai wata ka tsaya kana jiran wata fadhalikum ribat yake ishara game da wannan ayyuka da aka jero wannan kaman dako ne dako a ribat jiran ko ta kwana a bakin iyaka ta bakan gaba yamma da su uku fadhalikum ribat wannan shine dako fadhalikum ribat wannan shine dako zarfin rubatan shi ne dako mana jina abokan gaba sai da wannan ruwa ya dai makaranta bayan inganci a nan da motsa ta imam malika ta imam musulun karuwa akwai ruwa ya cikin sai musulun ruwa ta inganta sai wa haddasa ne a malik na ce ko da ramantuwa na ce cikin fa'ida za mu ɗauka a wani littafin duk inda muka zo hadisi ne ko tambaya ya inganta gobe zama sun musan ya inganta gobe inganta ba musan abin da muka karanta inna hujja ay hujja amma hujja bane ba wadan ka kawo shi ku share gima kadiba abin da muna hujja da abin da ya inganta da kina ko namun ci a tana muni matsayin hadisi mu kare shi wannan kenan hadisin sahihi kuma kuma musulmi rawaito shi sai wa haddathani an malik annahu balaghahu anna anna sa'id ibn musayyab qala yuqal la yakhruju min al-masjid أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا, إلا منافق abin da yake ruwayar cewa labar da sa imam malik cewa sa'id ibn musayyab ya ce ana fadar la yakhruju min masjid ahadun ba'da nida ba mai huta daga masallaci bayan kiran sallah illa ahadu yuritu ruju' sai mutumin da misali yanzu ai kiran sallah an hana ka huta daga masallaci bayan kiran sallah sai dai idan kana niyya an kauta zaka dawo illa munafiki ne kullun yake huta ba ne dawa ta yi shi وحدثني عن مالك ها ashe kuna tarago da yi bayan ganta ba bayan ganta ba وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس wannan ruwaya zan zan kuma kan tsara bayani kan shi kan huta daga masallaci bayan kiran sallar akwai mun tabbatar da kan insha Allah za mu ji gaba abin da yake wannan ruwaya ta Abu Qatada al-Ansari yace anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atayn qabla an yajlis idan ɗayan ya shiga masallaci ya raka'a raka'a biyu kafin ya zama da umarni ne idan ka zo masallaci mai ka zo yi kayan ka zamna ka yi sallar ka yi wani hadisi bukari ya kashi ya inganta hadisi a ta imam bukari ya kashi ko a nan kin ma inganta sai hadisi na gaba ka mun karin bayani wa haddasa ni an malik an abin nadar maula umar bin ubaidillah ana bi salam bin abdurrahman annahu qala annahu qala lahu alam ara sahibaka idza dakhala masjid يجلس قبل أن يركع قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع أبن لك رواية أبو سلمة بن عبد الرحمن بأنت من أم سلمة وأنا أنا تابعين تابعين وأنا أبو سلمة يتيما يقام وأنا ya gama birbin ubaidillah ya ce mishi alam ara sahibaka idan kala masajid ba na gaba abokinka an ci asali abu nadar maula ne kamar yantattan bawa ne na umar bin ubaidillah na ga wannan aboki naka kenan abu nadar idan da kala masajid in shigo masallaci yadda risk kabal an yarka iya zama kahin raka'a wannan da ake guda biyu قال ابو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله kin umar bin ubaidillah shine yaga ya haka kin yaga mishi eh yace naga iya zama ba tare ba da yayi raka'a biyu eh yace mishi kuma wai ibdal kuma iya aibanta yin hakan a gare shi kin iya aibanta yin hakan kina magana abu nadra ce kina abu sanar ga abu nadra shi da ake ga magana ta umar bin ubaidillah shine ke haka kin kenan na ga umar bin ubaidillah kenan iya zama kahin sallah raka'a biyu wa ibu zalika alai shi abu salama yana aibanta wannan aiki na umar bin ubaidillah kina kan bi dace abin da iya zama zamana ba tare da sallah raka'a biyu iya aibanta wannan abin da yake yi shi me yake yi a yadda zalika masjid kabla an yarka iya zama a masallaci kahin ya raka abin wannan kenan wani abin laifi ne a wajen sahabbai kala ya haya kala malik sai ya haya kace imam malik akan wannan magana ma ya kawo ruwayoyi sai kace wa zalika hasan wannan yin haka raka'a biyu in an shigo masallaci abu ne mai kyau amma ce walaysa biwajin ba ba dole bane wannan fikin imam malik kan wannan masala masala harko magana da muka yi ta maganar shigo huta daga masallaci ana bayan kiran sallah akwai ruwa abu huraira na tabbatatta ba wani shakka kan ingancinta abu huraira suna iya zuna masallaci bayan kiran sallah sai ga wani ya hauta ya kallon shi alama huta ya ɗaya cikin magwata ya me kai wani kallon shi kaga wani ba Allah ya sa ma ban kasu annabi ya hana huta daga masallaci bayan kiran sallah in dai ba kan gaje gana ba dawo bane ba misali ake gama gane haka kullum ka tafi ka tafi ka tafi wani daban a ka tsaya sallah da kai an ce sai inda wani uzuri marmina ka misali babu arwalla ko shi ma iya a wani wuri sallah ka san ana jira ne misali a wani wuri shi ma misali imami ne amma ka huta ka tafi wani wuri ka sallah daban matsala ce an ce aiki mun hauke da lahi ne bai dace haka kuma anan shi ma bikin ma malika anan maganar taitul masjid iya ga ba dole bace sunna ce ba dole ba wannan fiqhu ce ta imam al-gawa ta imam malik amma dama cikin malamai suna gaskiya ko da suna ce cewa wajiba abu ne mai ƙarfin gaske saboda kudiba yanda na salasalam ya yi umarni na hana magana ko wani aiki a cikin hudu ba amma su hunja imam malik ya yarda annabi ya iyayen ta kuma ya sa a yi ta madogararsu wannan wanda ya shigo masallacin ranar juma'a iya ƙetar mutane wanda sai mashi bawan Allah ka ci zamna ka ci da Allah da manzon shi annabi shi umar gunin ka zamna to wa'annan tana bai ce bai san da raka'a biyu sai sai kenan ba dole bace to da iyawa sai annabi da ya ce gonan zama da wuri ne ke nema dan da shi ne madogarar Allah wa alam amma sai mahiyar malamai sun tabbatar wannan sunna ce mai ƙarfin gaske gaskiya magana wanda hatta kai magana iya hudu ba wani ya shigo ya zamna a ranar juma'a sulek da fani ko sulek ai ya zamna mana ya ce mashi ka sada su lek ya ce bini ba ya ce kun fasar da raka'ate ne in ba don mahimmancinta ba ga hudu ba ana yi a nan juma da mahimmancin hudu ba amma har ya zamna ya nabi gyale shi inda ce musabi ne ba ya kowa ya gyale shi zaman zaman amma ana wuce ce ka sada ka abin tabi ce tashi tashi ka yi sallah raka'a biyu bayan ya kare da shi kuma ya ce man ja'a da masajidi yawmal jumu'ati wal imamu yakhdub fasar da katain ruwa bukari kuma sun ta tabbata yanzu wajen wannan magana akwai shubha cikin sun nisa'i akwai ruwaya ta sole ka talaka ne mai karamin karfi to suna ka wanda a taimaka mishi ne to in madan me aka tada sole annabi ya magana a gaban nan bayan ya kare da sole ya tada shi sallah ka abi wuce gaban nan yace man ja'al masjid wanda zai masallaci kuma yayin bayani ce yawmul jumu'ati a ranar juma'a karin bayani gaba yace wal imam ya khutuba duk wani ya kuma mata juma'a wanda ya zo ranar juma'a zo masallaci kuma liman iya hudu ba ta fasalar ka'ata ne ya tsallar ka aji kaga nan ba wata juma'a za ka ɗauka gaskiya abu ne mai ƙarfi ne ba ta daruwa mutum ya kokari yin gaskiya magana tana suna ce ba mai karin suna ce yanzu magana ce kasa ce damar suna wajibi kaza wannan ishadin malamai ne sai su da mutum zai ma tambaya da zama yawan tamar daga najeriya wani a gaya mai shi farillar sallah da na wallah da sunoninsu da mustabansu don aiki a tambaya kawai gaba shi da ci ɗan wa'in wasu da yawa da ci abinda za a yanzu zan aika maka yadda manzan Allah ya salla maganar sunan farallar ka je makanta ka ta koyi sai wa mire ne asali manzan Allah yana rayu haka sahabbai ba fiƙihunsu ba ce ba sahabbai cewa duka ibada ya kaware sunna wannan farilla ne wannan sunna ne wannan mustahabbi ne wannan kaza ne a bai cikin fikin sabai su kurin annabi ya ce aka zakon kaza ce kurin ya yi arwalla ka yin da kurin ta haka annabi allah ba ruwan sauƙana sauƙana ya annabi sallah sabi ya cikin mutane cikin dubin na mutane da sabai ta bai tsaya zan gaya muku yadda manzan allah ya sallah kurin ya kafara ta harama suna kallon shi yadda ya kalli kibla yadda hatta da ma yaƙa yaƙa ya an diba an yi mata yayi wa hannun a daidai kunne yake ka hada yake tsakiya yake yayi dukuya yayi taso yayi duka dalla dalla suna kallo ya annabi ya sallama wannan kuran in alwala ce za su sa kuran a kawo ruwan alwala ba zai sa alake ba a gaban kowa a zo saboda muku yaya manzo Allah ya alwala ko ayi alwala a gaban ka ga yanda ya kaza ga yanda ya kaza ga yanda a ga ba kana kallo da idan ka to me so ce yayi haka sai alwala manzo Allah yi da shi ce yi sallu kamar ra'aytumuni usalli kuran kaga nan haka suke kuma abin cikin sauki ba wahala addini ba wahala ba wani mai mai ko kana kana kallo da mabaka da ciya kana kallo a gaban ka inda ko kurma ne ko kurma iya ko kurma ya koya ga ni annabi Allah Qur'an gare to wannan haka suka rayu maganar farilla sunna mustahabi wani ƙarin faɗi ilimi ne ya zauna me ya suke diba akwai abin da sabi sanar da ana ce kaza a ce ba shi babu Allah wannan tabbata wani abu amma wannan wani dalla dalla ilimi ya zauna malamai su diba ƙarfin abun a aka ce farilla abin manzana manzana ya ce ko babu arwalla ko an ga bai barin shi ta ce farilla ko an ga wata ya ya bar shi ta ce mustahabi ko ya ya ya farilla shi wata bai ya ce mustahabi haka suka diba degiran ƙaryan abin ya ce farilla ne ko a ce sunna ne ko a ce mustahabi ne suna diba ƙaryan ga wani malami a cikin wata babi sai ga an sa wani abu a cikin farilla arwalla yanzu misali a cikin hadari ne ko zai an kawo tartib almuwalat wani wani bai cikin bai cikin ko dalku wadda dalku wadda dalku wani ya ce a dalku bai cikin bai cikin farla Allah eh kunan ka zuba ruwa wuta wuri a Allah ta yi ba ta ba ba Allah dan maka haka ba kuma sai ina wanka sai haka a ta cikin gasa dalku cikin wanka ina da ko ruwa da yawa an kai mutum goma da yawa ka samu wanda hannun shi yake eh gama ban shi gaba daya za mu ce dalku kenan babu wanka sai ka mutane suna kuma mun shuwar ko sarbeti wani wanka iya dora ba shi jiki ne ba ba dora maka ba kurin kwakwarar ruwa ga batun kan kare gwamsu eh kurin zama ruwa asalin alkasar alkasar asalin alkasar kurin ruwa wata wuri ikwarara shi algusul wanda kuma daban tuda daban kuma kenan idan ka zuba ruwa wuri a gaba yauce ba shi hannun albaba ba wani abu da maka sa hannun kaurin ba amma wannan sunna ce ana so a sa hannu amma rashin sa hannu a kan wuri bai bata alwala gaba daya to wannan digirin abun wani ce wani abun wani ce maka farilla ne wani ce maka sunna ne ko mustahabi ya dace kenan da karinta ko wani ya jibi kenan farilla suna musabi wani abu ne ijtihadin malamai ne kuma a yana take da fa'ida misali kai mu farilla ne sai ka mance da wani abu to anan abin ki zawace eh tunda ka mance kaza tunda wani abun farilla ne kai ma ba arwalla ana ka san ayi ka san ayyaki ko ce babu arwalla amma kaza akwai arwalla dalla ka rage lada to ko sallah kira ta kace da kenan mutum yi kokarin koyan ibada yanda manzo Allah ya koya ka huta kurin kuma ya sauki ya rashin wada kurin annabi ya rawala kanka koya ya yi sallah ka koya kuma na ƙarin ilimi ne da gobe kai bambancewa wannan farilla sunna mustahabi kaza wannan kuma yake ta yi karatu haka mutu kenan yanzu shi da annabi imam malik rahimahullah iya ga tayyir masjid sunna ce to masalar ta ta ta masjid raka'a biyu da ake kan azamma inda ake bukatar ta dole ya kai misali da na zo masallaci liman bai zo ba aka ce ba zan zamana ba eh na sallah raka'a to amma sai na zo masallaci dama ina rawati raka'a hudu ko biyu kan azhar nan ba ta hina ta musu ba a wannan su zai kurin zan na zo masallaci a kai sallah babban bukatar nafila an ce na yi ta a nan ba mu ce ka yi ta ba mu ce ka kaka musulmi ba ita inda ake bukatar ta a zo ne ba a zama masallaci ba a zama aka kuna shi ne ake inda za a zo kuna a zamana na ake neman ta amma da ka da wata sallaka ta musamman ko kuwa sallaka ta wuce ka ka zo nan sallar farilla an kare ba a cewa ai ana ban mutunta masjidi kai na tafi sallar farilla babu wani magana ita a zo ne masallaci ya da haƙƙi ba a zauwa a zama haka kora a masallaci da arwallah sai an yi ta to amma kana sadaka ta musamman imma rawatib imma farilla ka bar kazan sadaci an kada farilla in ka so ka sadaka ta farilla baka so ka rawatib ko da mun ka kai ta a gida ka sadaka a gida ta tana fil a gida to ba a cewa ana bin ka tattalin masjid a kai ba zama zaka ba sallah ka zo sallah zaka kur farilla ka wannan haka take inda ake bukatar ta ba ba bare bana kuma ce dole ta ita inda aka zo zamana ne aka ta samu kace ta na zo wani karatu wani darasi wani wata tattauna wani abu wannan bannan zama yana yi ta amma na zo da sallar ta musamman ko na fila gare ni ko farilla gare ni ba a nema ce yana ita tukun zamana ita da zama ne ba a yi ta yin tukun kace an gane ku sai wada'ul yadaini ala ma yuda wa alayhi wajh fi sujud nan kuma mas'alar ɗora hannu guda biyu a inda kake ajiye huskarka a sujada in a ƙasa ka ajiye goshinka ka ajiye hannunka a nan a kan shi hudu ne a nan ba da matsala shi ne a gama ajiye su wuri guda ta yi hannu wani wa haddasa ni ya haya ammalin annafi anna abdullahi bin umar kana idha sajad وضع كفيه على الذي يدعو عليه جبهته قال نافي ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس من تحت برنس له حتى يدعهما على الحسبات na abu da ke wannan ruwaya wannan da muka yi hadisin mutamai hadisin sahihi da muka yi mutamai da shi amma hadisin sahihi amma makato ɗaya cikin tabi yake ba labarin wannan ruwaya cewa na fi ki ban labarin abdullahi bin umar kana idan sajad in zai sujada ko idan yin sujada wada kaffaihi alladhi yadaw alai jabhatahu iya dora tayin hannun shi guda biyu shine kaffaihi ya ɗora tayin hannun shi guda biyu alallazi ya dau alai jama'atu a inda yake ajiye goshin shi don haka ne yake daidai goshi haka da kan muna ke daidai da yake wajen wajen kabbara ta harama ta ko ta tsayuwa ta so haka ma a soje haka ke musu qala nafi yace wa laqad ra'aytu fi yawmin shadid naga abdullahi bin umar a wata rana mai tsananin sanyi wa innahu la yukhruju kaffayhi min tahti burnusil lahu iya hudo hannun shi da kalkashin burmushin shi burnus burmushin ta hausa ko burmushin da ta burnus ridin riga ta ɗari mai hula a jikinta hula riga mai hula a jikinta burnus riga mai hula a jikinta burke burnus don kayan ɗari sun jima a nagarinsu a wannan burmushi ta shi iya hudo hannun shi duk da sanyi amma sai hudo hannun shi hatta ya da'ahuma al-yasba ya dora hannun shi akan tsakuwa ta ƙasa dan kana iya yin sujada hannunka daga cikin tuwa ka dora amma dan san abin i huddu hannun yake waje ya dora hannun akan ƙasa kan tsakuwa kuma sa kuma ko sanyi magana ke muhimmancin aje inda ka aje gocinka ka aje hannunka akan shi magana ke kuma hadisi ne sahihi sai yace wa haddathani an malik an nafi أن عبد الله بن عمر كان يقول من ودع جبهته بالأرض فليدع كفيه على الذي يدعو عليه جبهته يتي ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما سجد الوجه wancan labari ne nafi ke ba labarin wani aiki da ya ga ibn umar na yi nan kuma ibn umar gin da kaje yake ba yake yake hodi ya kamata a yi abdullahi ibn umar kana ya kulu ya kasance iya faɗa ko iya cewa man wada'a jabhatahu bil ard duk wanda ya ajiye goshin shi akan ƙasa falyada'a kaffaihi ya dora tahin hannun shi alal ladhi yadaw alai jabhatahu a inda ya ajiye goshin shi ka ajiye hannuwanka anan ثم إذا رفع إذن كدغو daga sujada falyarfa'uhuma ka dago hannuwa domin shi dago su me yake hanawa ya hana min al-i'tidal idan ka dago su hannun ga kasa idan maka rike ka zana ba in dai ka rike ka dangal ka zana hannun ka bar kasa baiwa kana in dai ba irin matsala ba ta kawa irin wannan gaba na wanda ta kota kula kiyaki su gida dama hannun rabi ne hannun rabi aka sa dama wannan dama kasar da matsala dama ta kwawowa inda ba matsala ba dole kenan idan za ka kansu da ka taso ka koma dangalgal ka zamna hannun ka ya koma kan gwiwarka haka ne ka'ida kamata to kenan haka ya haka ya ce ayi wanda idan mutum ya sujada ya ajiye hannuwan shi guda biyu akan inda ya ajiye goshin shi wai da rafa sun mai da rafa in ya dago daga sujada fale rafa uhuma ya dago hannun guda biyu daga ta inji aji su ya ce fa'inna da ya daidai da sujada kamar su sujada domin hannu guda biyu su ma suna sujada kamar yadda huska ke sujada ta manzan da ce a ce amin umarni yi sujada a kan saba ta'azu a kan gama guda baka ko annabi ya gwada ya haka hannu guda biyu ya gwada nan haka da ya ce alajaba ya ɗau hannu kan hanci iya gwada sabai amma umarnin yesu ya kan guda bakwai ya haka ya ci alal jamhati amma ya ɗau kan hanci don hanci da goshi da hanci da abu ɗaya ne wani sujada don tarwa iya cewa lasa-lasa liman da yamin su jamhatu jamilu kuma ya masu jamhatu ruwa ta inganta mazan iya cewa babu sallah ga wanda hancin shi bai taba ƙasa ba yadda goshin shi ya taba annabi ce babu sallah kamar kana kallon baya ya inganta kace na na gama na gama da ibi eh ma cikin wannan musu su ba su ba na albani ya kawo shi hadisi ingantacce ka gane kenan kana su kana kallon baya wanda masaka eh can goyi ya kallon baya ya kallon iya warwaye ba a yi ka yi sujada goshinka a ƙasa hancinka a ƙasa zai cika ka sujada kuma zai ce duk wanda hanci mai taɓa ba babu sallah to ka annabi ya ya hada mamushi umarnin sujada ga abu guda bakwai ko amma umarnin sujada kan gaba abu guda bakwai ya gwada hanci kenan in ce goshi da hanci da hannu ta yi hannu guda biyu da gwiwa guda biyu ƙahuwa guda biyu ba bakwai kenan ko ƙahuwa biyu can kenan ya zo kenan da ƙahuwa da gwiwa guda biyu ta yi hannu guda biyu da goshi sun guda bakwai kenan
sai ya ce wahad kenan hannaye suna sujada yadda huska ke su sai al'irtifat kuma wannan ruwa ta mata inganta hadisi sayin hadisi ne kuma ce kusa al'irtifat wata safiq inda alhaja fi sala maganan waiwaye ko yin tabi a lokacin a cikin sallah in bukata ta kama a waiwaya in bukatar ta kama bayan ka gare ka ba gasu da gasu da rawar da ko ka daga cikin kai a mu hana mawaya gaji abu ya kashi wa ya gami yaki ba lahi bane ba ba lahi bane amma ta kama a gudu gudu za a yi sun ji gana ba gudu ana gudu ana yaki ma gudu yaki ana gudu ana ba ce a zuwa kashe neman shahada ba haka aka ce ba ba haka ka tsaya kai maka gudu in ta gama ko a yaƙi yana yi ana gudu ana yi ba bane mana na abu shi ma wata dabara ce baka ba abokin gaba dama da zai gama da kai kuma sana ya ce al'irtifat waiwaye wata safika da yin tabi inda lahaja fisala a lokacin bukata a cikin sallah sun kama حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتسلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صلاه فتخلس حتى وقف في صف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في سلا... في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يسلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التسفير من نام شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التسفيق للنساء abin da yake dogon hadisi wanda yake bukari ya kashe musulma kawo shi ina abin da ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Salih bin Sa'ad ke cewa Sa'idi zaba ila bani Amr bin Auf yusulha bainahum an samu matsala tsakanin wasu kabilu wasu jama'a wannan banu amar wata wani gida ne a cikin mutanen kwaba kwaba ce na san kwaba daga masarauci manzana ya kai mini kuma yan kilo na bizai bikai kilo shan bade ta nan ya ta yi wani unguwa ta kwaba don sulhu tsakanin wasu jama'a an samu matsala to iya can ana neman jayo shanyo kan wannan matsala hanta sala hanta sala kamar ta lokacin sallah وحنبت صلاة لوكة صلاة يي النبي زوبا سلام فجاء المؤذن إلى أبي بكر هي مكرا صلاة يزوجا أبو بكر الصديق ومكرا صلاة أنا صلاة بلال وتروى ذاك أنا مدام عم بتشوف بلال بقى زوج بخاري سن كاو سنة بلال يزوج أبو بكر الصديق ganin lokacin sallah yayi an jima kun bizo ba shine yazo wannan Abubakar yace a tusalli linnas fa uqim Abubakar kai sallah ni da da kama kai kai kai jata kai ni da da kama in kai ni da da kama gurin ai sallah da ganin sai an jima kuma annabi ba ya magana kan abu shi kai Abubakar ce na shi nai shikenan wannan ya karanta da kai mun ci abubakar tun a dama kai ma ganin halibanci ya ga shi yawan ga gurin ga zama mu ana jira amma abubakar ya magana ya ce abubakar ce na'am zan yi shikenan fa salla abubakar abubakar shiga salla an fara salla fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nasu fi salla manzo Allah ya zo mutane suna cikin sallah fatakhallas hatta waqa fi saf ya kutsa ya kutsa cikin tsakan sau har ya kai sau na gaba to mutane suna ga manzo Allah ya shigo abubakar iya salla fa saffaqa nas sai mutane suka tabi kullum suka taba taba taba taba suka tabi wa kana abubakar lakin fi salati abubakar halin shi asalla bai waye bai waye a salla abubakar bai waye a salla to amma falamma akathara nas min tasfiq da ya ga tabin ya yawa shi tafata abubuwa ya juya iya juyawa fara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga matsala gaban a bayan shi kina annabi da bayan annabi da shigo sallallahu alaihi wasallam fa ashara ila rasulullah sallallahu alaihi annabi kusa makana annabi mai ishara kamar tsaya mai ishara mai da hannu tsaya a wurin tsaya da hannu farafa abubakar yadai alhamdulillah ya gode annabi ma yasa wannan ma shi alamai ma'ala godiya da ma wurin da ya shiga eh annabi haima ayyai ala godiya ka annabi umarni da annabi sai aure shi har ya ka annabi ci sallah mun bayan ka wannan bada mun farala bayan ya ya ya ja sarro ta musulmi ko an su ƙara abun ba sarro musulmi ba manzon Allah yazo yace ka ci gabar sallarka eh ce me ka ci gabar sallarka shi ne ba abun ai yana annabi kai ya da shi ya da shi ya mun ce eh shi kake jani yace yamma fahimidallah alama amara bi rasulullahi sallama min zalika yamma Allah godiya wannan abin da annabi mai umurnin ya tsaya a wannan wurin amma sun musta'akhir ya ja baya a cikin baya ba ya ja baya shi sun musta'akhara ya ja baya hatta stawa fi sab hayda hayda kuma cikin sahu na gaba yace cikin sahu daidai to tunda ya shigo ya kasa wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba kai manzala sai an gaje sai shiga gaba kenan ya shiga wajen shi shikenan fa salla kan manzo sallallahu alaihi salla da mutane su mansaraf da ya kare ya juyo da suka salla ka kare yace ya ababakar ma manaka an kasa mutu za amartuka me ya hada ka tabbata a wurinka lokacin da na maka umarnin ka tsaya me hada ka tsaya fa qala abubakar abubakar yace gaskiya yace makan libin abi quhafa an yi salli bin da nama baiwa ga ɗan abu kuhafa ya salla a gaban mazan Allah haba su da zan iya ina ga daga matsayi na ɗan ibn abu kuhafa ya salla a gaban kai rasulullah ta na baiwa bai iya ba da ta kaddimu bai da dallar rasulu bai iya ba shi kenan a nan kenan abubakar dai bai shiga ba ila ce na abubakar annabi ba shi dama ne zuba ga a kowanne shi a ce wanda ya salla shi kaɗai wa nan salla ne gaba ɗaya amma shi bai sani ba annabi kuma kiyale idan aka sallama ga manzo Allah baya annabi musabuki sallallahu alaihi wasallam abu abdurrahman bin auf shine kullu annabi sallallahu gaba daya annabi sallallahu bayan shi an zo na tahiyya cikin yakin tabuk annabi ya baya lokacin sallah yayi aka tsara sallah abdurrahman bin auf shi shiga gaba ba ka aka ba cikin duhu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallama to subhanallah an kare ta kare ta kare kuma kaga kan ba da ya ya ce mun an da ko ta annabi ya shi ta sarri shi ba gobe shi ne mata ko to shi yana an bar shi yayi kenan to wannan sai da aka yi haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da abuka yi wani magana ga dalilin shi bewa dan ibn abi abu ga abu ba ba ba ba abu kan ya sunan shi usman suna abu ba usman suna ba abu usman suna abu ba abdullah bin usman kenan asalin sunan kenan amma abin da ya shahara abubakar wannan an ce abubakar lakabi ne kwace lakabi na ce ko alkunya ce alkunya ce ganin iya da ya kace mutum mai raƙumma a ce wani mai ya kuma kwanan shi ne kwanan su ba suna bane ba ci haka abubakar sai a san laraba da yau da abubakar na da an ci a ci abubakar sai kana da abubakar ne wata abubakar gumar allah cikin gumi alhamdu hullah ita suna wani taro a palestine ne su suka yi mata mai laraba wai kana ɗani kana kana ɗani mai suna bakar a can ga abubakar shi suka iya ɗani mai suna bakar ne ya ce a mu a can afirka can wajen mu sunan mutum abubakar suka sunan mutum abubakar ne abubakar sun suna can su a can kamun kamar kuna kunya ta ce baban wani shi ne ba a tabi bai cikin suna ya kaso a can su abubakar sun shi abdullah baban shi usman a maris sun shahara abubakar shi wani abubakar haɓa shi wani abubakar sai kenan manzana bayan abubakar ya kan hamdalin shi sai faƙaɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mali ra'aitukum a kasattun na tasbik me yasa na ga kun yawo da taɓi a nan zai masu tambihi kan yau sun taɓi taɓin ya yawa kun taɓi ya ce man na wasu fi salati duk wanda wani abu ya zo iya san wata faɗakarwa a sallah falu sabbi ya tasbi fa innahu idza sabba untufit ilai in ya tasbi a sallah za a waiwaya kima kun taɓi wa kun tasbi ya ce wani matasbi kullu nasa taɓi harkar mata ce nan shi ne imam malik fi imam malik shi a wajen malik kamar mawallah kamar nan zargi ne ya ne bai ce taɓi kayan mata ne ke ba abin yi ba ne ba ba don ba ya ce a mata su taɓi ba imam malik bai don ko mace ta taɓi a wajen maliki imam malik ko mace za ta farkar sallah ya ce subhanallah ba taɓi to nan fa'in ta shiga wannan nasi ne illa akwai nasi wanda ya zo wadi a hili sai fasar magana annabi ce yayi falsafi rijal wani su kuka nasa nasa ya nasa ya zo maza sai tasbihi mata sai tabi abin kare ya zo ya kuma ya ganta maza ya tsara abin kenan maza idan kana sallah wani abu ya gito za ka yi faɗakarwa a kan shi to kai ya fita subhanallah wani yaro ne a wani ake ana masa sallama kana kana sallah ana wane wane kwana masallama ta subhanallah ya gari kan sallah ana kiranka mace kawai tana kiran tana sallah ita yaka ta taba kenan haka sun tana sallah a gida haka ake haka annabi tsara maza su yi tasbihi mata su yi tabi ta mashi malik zai wani magana ilka da kullum kamar kun zargi ne tabi kan mata ne amma gaskiya magana tun nasu yazo kenan wannan fikiyo ce fa'inta ce tun nasu yazo zahiri ba magana ake da fa'inta kullum haka aka tsara abun namiji ya yi tasbihi mata su yi tabi in akwai wani abu na faɗakarwa da ake suka so su sai bayan kuma suna cikin sallah wa hada wannan ruwa da mun ce bukhari kata musulma kata kenan dama inganci ya mun san kusan ne ba mu karakan shi wa haddathani an malik annafi anna ibn umar lam yakun yaltafit fi salati fi salati nan wannan ruwaya ta nafi ke cewa abdullahi ibn umar baya wayoyi shi ma a sallah zaman bayan mun karanta wayoyi wani abu ne shi dan ke warta a cikin sallar ka shi mana ya inganta wa haddathani an malik an وحدثني عمال عن ابي جعفر القاري انه قال كنت اصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا اشعر به فالتفت فغمزني اما ابي جعفر القاري كي cewa كنت اصلي ina sallah da Abdullah bin Umar ina sallah da Abdullah bin Umar iya bayana ban ka akaba da iya bayana falsafatu hina waya magabatan hijin gure ne hime tuke shi hime da shi ya tura shi keke ya mera shi kan bayan wayo ya mera kan kenan laihi ne ya dungure shi koma na lokaci ya kare Allah kai musulmi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh